إلا الله محمد رسول مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله za mu ci gaba da karatunmu na buguyatul mustafid sharhin muniyatul murid na shi muhammad al-arabi ibn sa'ish radiyallahu ta'ala anhu wanda za mu tashi inda yake bayani akan baitukan da yake cewa wa min huruyatun nabiy al-hadi wa hayya ladayhim gayatul muradi wa anhu la yajibu lam habasarin ya qazaftan fayalahu min manzili baituka hudu ko na'am muje
ومن ذلك أيضا كرامته الباهرة الشائعة المتواترة ya ce haka kuma yana daga cikin wannan abubuwan da ya kawo wato karamar shehu tijjani dallawa ta'ala anhu karamar su wadda take mai gigitarwa wadda take sha'i'a ta watsu wadda kuma take mutawatira
وهي ما بشره به سيد النبي صلى الله عليه وسلم وضمنه له من فضل البر والوهاب shine abin da shugaba sallallahu alaihi wasallama yi masa bishara da shi kuma ya masa damanarsa wannan duk daga fadala ne ta wanda yake almalikul alwahab Allah kenan
من أن من رآه يوم الاثنين أو يوم الجمعة يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب e ku da Allah ya masa shine duk wanda ya zama ya gan shi a ranar litinin ko kuma ranar juma'a zai shiga aljanna ba da ukuba ba ba da hisabi ba kullum abin da nake faɗa wannan yana daga cikin ko kuma in ce sunnan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar ga haka daga cikin mumine ko daga cikin bayan Allah ko wanda Allah yake ba shi irin wannan karama kamar yadda Allah yake ba da karama a duniya ya ba shi karama a lahira shine hadisin Turmuzi wanda hadisi ne hasani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake yake- yake faɗa alaihi salatu wassalam yake cewa inna min ummati laman yashfa'u lil qabilati wa minhum man yashfa'u lil usba wa minhum man yashfa'u lil fa'am minan nasi hatta yadkhulul janna a cikin al'umma ta akwai wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala yake bai ceton kabilarsa gabaki ɗaya sai a ce duk kabilarsa ya cece shi wa minhum man yashfa'u lil lil usba wani kuma sai a bai ceton jama'ar su gabaki ɗaya duk irin jama'ar sa gabaki ɗaya sai a ba shi ceton su wa minhum man yashfa'u lil fa'ami minan nas wani kuma tarin mutane ma da yawa za a sanya masa a ce duk ya cece su ya kai su aljanna kaga wannan ya tabbatar da wannan ru'ya ko da auliya wannan hadisi ko kuma hadisin muslimu abi- hadisin abu sa'id al-khudri wanda mun sha kawo shi a wannan majalisi wanda yake cewa yake cewa yake yake yake yake bayani yake cewa a cikin hadisin irin jayayyar da kuke yi a nan duniya ba ta kai irin jayayyar da mumine za su yi da Allah a ranar tashin alkiyama ba yawwa yake cewa bayan aljanna sun shiga aljanna an wuta sun shiga wuta su mumine sun ce ya rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yusumuna ma'ana ma'ana kad adkhaltuhum an-nara yan uwanmu suna azumi tare da mu muna hajji tare da su muna kuma ya ubangiji ka shigar da su wuta sai Allah ya ce izhabu fa kharju man arabtum minhum a cikin nassan hadisin muslim ku je duk wanda kuka san shi ku fito da shi daga cikin wutar in dai ka san shi to ku fito da shi daga cikin wutar to don haka wannan abu ne wanda shari'a ta tabbatar cewa a alkiyama akwai bayan allah da ubangiji zai zai ba su ceton wanda duk suka san shi kawai ka san mutum to ka je ka cece shi amma fa an san akwai sharadin imani tunda ba wai zancen kafiri ake ba inna allaha harrama aljannata alal kafirina wannan kafiri ba shi ba rahamar ubangiji sharadin imani ka gani yanzu ko wanda ya haddace alkur'ani ai a ran tashin alƙiyama ya tabbata a cikin hadisi ingantacce Allah zai bai ceton mutum goma waɗanda kuma mutum goma nan daga cikin danginsa kuma sun cancanci shiga wuta hadisin ibnu majah hadisi ne hasani ko ya tabbatar da haka man hafizal qur'ana duk wanda ya haddace alqur'ani ubangiji zai zai bai ceton mutum goma farko adkhalahul jannata shi kansa Allah zai shiga da shi aljanna sannan Allah zai bai ceton mutum goma wanda duk kadis taujaban nara duk sun cancanci shiga wuta saboda albarka hadda alqur'ani dai yawwa za a bai ceton su ya shigar da su to irin wannan ne wannan abin da aka faɗa ga shehu radiyallahu ta'ala an cewa wanda ya gan shi litinin ko juma'a zai shiga rahamar Allah ai shafa'a ce ceto ne yawwa kuma ya tabbata a cikin nasosin shari'a daman cewa auliya'u malamai dukkanin suna yin ceto a ranar tashin alkiyama yawwa shine duk shine faɗin shehu da yake cewa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila butani duk zaka dora shi akan wannan zaka dora shi akan wannan ceto ne ai da ubangiji yake ba bayan Allah to kuma ba mamaki don ubangiji wani a nan duniya Allah ya sanar da shi haka zai yi ceton ba mamaki ja'izi ne ba mai kora haka tun daga shi azza'iru akhahu wanda ya zo a cikin hadisin muslimu wanda ubangiji ya ajiye masa wani mala'ika akan akan hanya har yake cewa inni rasulullahi ilayka bi anna Allah qad ahabbaka ni ma'aikin Allah ne zuwa gare ka Allah ya aiko ni cewa ubangiji yana son ka kaga tun a nan duniya ya san cewa shi mahbubin lahi ne saboda dan bawan Allah ya san cewa ubangiji ya ba shi wata karama ko alayra wannan ja'izi ne Allah zai iya sanar da mutum na'am
فهذه ثلاث كرامات أشار إليها الناظم رحمه الله في هذه الأبيات في هذه الأربعة أبيات yace to wayannan karamomi guda uku shi annazumu ibn babal alawi kenan yayi ishara da su ne a cikin wayannan baitoci guda hudu
فأما الأولى فالغرض منها ما اختص به سيدنا رضي الله عنه من الاجتماع بسيد الوجود صلى الله عليه وسلم amma ta farko wato bukata gurin kawo ta shine abin da ubangi tabaraka wa ta'ala yake banci maulamu shehu tijjani da ita shine ab- na haɗuwarsa da sayyidul judi sallallahu alaihi wasallama ya kazatan yawa ya kazatan haɗuwarsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuru-kuru da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bashi wannan karama na'am ومشافهة kuma baki da baki وسؤاله عن كل ما يريد السؤال عنه da kuma irin roƙon da ya ga shugaba sallallahu alaihi wasallama ga duk irin abin da yake bukata
ومشاورته في جميع الأمور da kuma neman shawara da yake ga ga hadara muhammadiyya a cikin dukkanin abin da yake nufi wannan duk babi ne na karama Allah yake ba wanda daga cikin bayan Allah to Allah ya shehu tijjani haka
والتربية على يديه da kuma yin tarbiyya a hannun a gaban shugaba sallallahu alaihi wasallama duk wannan ba abin da shi ba ka tura abu ba ka inkarin abu sai inda ga abu karra inda ya wuce karo da wani nassi zahiri alkur'ani ko sunnar manzon Allah ko kuma ya ce ta ijma'i to wannan duk wanda ya zo da shi sai a ce ba a yadda ba in dai abu ya fa- ya saba da faɗin Allah ko faɗin manzon Allah amma don wani wanda yake wani bawan Allah mutabari ya zo da wani faɗi ba a ga inda ya kauce wa alkur'ani bai kauce wa sunnar manzon Allah ba ba dama ka yi inkari yawa ba ba haka kawai ake yin inkari ba shi inkarin kansa akwai sharaɗan yin inkarin yawa sai ya sai in ya saba zancen Allah ya saba zancen annabi sai ya ajiye shi amma in bai saba zancen Allah bai saba zancen manzo Allah ba ba dole ne ka yadda ba an fahimta ba dole ne ka dawo amma baka damu da zaka yi inkari idan ka ci sa'ani wannan magana ban fahimta ba shikenan sai abin ma abinka tunda ba a sharɗanta ma wani in ya zo da magana sai kai imani ba manzo Allah ne ya faɗa dole kai imani in dai ya tabbata ya tabbata manzon Allah ya faɗa abu ko ya zo a nassin alkur'ani wannan yana kan ka dole ne ka yadda in ka ƙaryata wannan sai ka kafarta ma amma don wani ya faɗa in wani ya faɗa ya zama zancensa ne ba a ɗora ma allizimta ma dole sai ka yadda ba babu dole babu dole yawwa ba a ɗora ma dole sai ka bi ba yawwa amma in za ka yi inkari sai da ilimi yawwa sai da ilimi in za ka yi inkari amma an kace to kai shikenan wannan abu kai baka sani ba shikenan shi ne mai shi sa ga ɗariƙa tijani aka ce ai ba dole ba ne ka duk ɗariƙun sufaya ma ba dole ba ne ba wanda aka lizumta aka ce dole sai ya zo ya shiga tijjaniya ko kuma ya shiga ɗariƙar ƙadiriya ko ya shiga ɗariƙar shazaliya ko ta ɗariƙu daga cikin ɗariƙun sufaye a'a babu dole babu dole yawa sai dai idan ka karɓa ka yi alkawari a kai yawa ka mai da shi na zabu ka yi alkawari a kan to wannan kuma sai zama dole a kanka amma babu dole yana da cikin sharaɗin ta ma in za a faɗa a ce ba dole ba ce in kana bukata shi yasa ba a cewa ma shiga in kana bukata sai alakana ma shine gaskiya yawwa to kaga duk abin da ya zama babun wannan to babu kofa ga inkari a ciki inda mun zo mun ce yanzu mun lizumta dole sai ka yi dariƙa to wannan ne sai ka ce kana da kofar da za ka yi mana itirari amma in ba haka ba ka ban mana abun mu mi yawwa kai baka fahimta ba to ni na fahimta gaskiyar abin na'am
والتلقي منه
da kuma irin cafadiyi daga shugaba sallallahu alaihi wasallama والرجوع إليه في كل شيء دق أو جل da kuma mai da lamarinsa zuwa ga annabi a cikin kowane abu abu ne babba ne ko kankani ne حسب ما تقدمت الإشارة إلى بعض ذلك kamar yadda ishara ta yi nuni zuwa shashin wannan ya zama dukkan lamarinsa ya mai da shi zuwa ga manzon Allah wannan tun taso shehu tijjani haka yake duk lamarinsa sai ko- ya mai da shi zuwa ga annabi tun a tasowarsa an ga haka tare da shi kuma nan da ya faɗa ya ce irin yadda yake cafal al'amuruka yake cafar ulumu daga hadara muhammadiyya wannan shi ma ba abin da ya kora wannan don ubangiji ta halka hanya ta ruhi wani daga cikin wannan al'umma ya cafi wani abu daga manzan Allah wannan ba- babu abin da za a yi turari shi ne abin da nake yawan kawo hadisin musulun ko wanda ya kashi a cikin muƙaddama hadisin suwaid bin sa'id wanda ya karba gurin ali bin musahir kaga ali bin musahir yake cewa da eh, samitu ana wa hamzatul zayyat da shi da hamzatul zayyati sun karba hadisi gurin abana bin abi ayashin kaga ya ce an sami ta ana hamzatul hadani na hawa min alf hadisin wajen hadisi dubu ya karɓa gurin abani bin abi hayyashin kaga daga baya ya ce bayan ya karɓi hadisin sai shi wanda ya karɓi hadisin gurin shi abani bin abi hayyashin sai ya farki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bijirawo da shugaba ya bijirawo da shugaba abin da ya karɓa na wannan hadisin guda dubu shugaba alaihi salatu wassalam sai ya ture wasu hadisai da yawa daga ciki ya ce ba shi ya faɗa ba in ban da kaɗan bai fi hadisi ko hudu ko biyar ba to abin da za ka fahimta na shi wannan ɗaya ne daga cikin al'ummar manzan Allah ba sahabi ba ne ba ma tabi'i ba ne amma ya ga manzan Allah ba al- zamanin shugaba ba har ya karɓi wani ilimi gurin annabi ai ilimi ne wannan ko ya karɓa gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har musulmi ya fitar da shi a cikin littafinsa malamai kuma suke aiki ma da wannan to ashe wani daga cikin wannan al'ummar eh, ya zo da awar ya ga manzon Allah ya sadu da manzon Allah har ya karɓi wani abu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ashe wannan babu inkari a tare da shi yawa sai dai in mutum ya zo mana abin da muka san zahiri ya saba qur'ani ya yana ya saba kawaidi na shari'a wannan sai a yi inkari yawa amma wanda aka sani daman da salaha aka san shi eh, aka san shi da salaha duniya ta yi masa shaida da cewa sal na Allah ne ya zo da abu to ba da ba za ka yi inkari bai zo da haka sai mu yadda yawa sai dan bamu ga istiqama a tare da shi ba na'am
وأما الثانية فهي دوام مشاهدته لذاته صلى الله عليه وسلم الحقيقية yace amma ta biyun wadda ya ishara ita shine wa an hula yi bulam habasarin din nan na baiti na biyu shi kuma yace shine dawwamar mushahada ga zatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na hakika dawwamar ya zama da'ima yana cikin mushahadar annabi
بحيث لا يجيب عنه طرفة عين ta bijiman da manzo Allah baya fukuwa gare shi darfata aini da da kibtawa gani كما ثبت مثل ذلك عن القطب الكبير المرسي وشيخ قطب الشاذلي رضي الله عنه yace kamar yadda wannan ya tabbata ga kudubin nan babba shine marsi abul abbas al-marsi da kuma shehunsa shine kudubul al-kudubul shazali abul hasan shazali
وهي التي تقدم عن سيدنا رضي الله عنه أنها من خصائص قرب العقدات في كل زمان to wannan shine abin da ya gabata ga sh- ga shugaban mu shehu tijani radiyallahu ta'anu cewa wannan yana daga cikin hususiya ta qudbul aqdabi shi duk qudbul aqdabi wannan hususiyar sa ce duk wanda ya taka muqamin kausiya bar fata ainin bayar buwa da manzon Allah yawwa ubangiji ya masa wani irin tajalli wanda yake mai karfi shi wanda yake kan wannan warasa ta manzon Allah dama ai al-ulama'u warasatul anbiya'i yawa to wanda yake kan a zamanin sa yake kan warasa ta annabi ya zama a hakika shine yake kan wannan warasa ta manzon Allah to ko manzon Allah ba zai faku gare shi ba yawa ba yadda za a manzon Allah ya faku gare shi da'iman yana cikin wannan halin yana tare da annabi yawa shine in ka duba diwani za ga duk shehu na ishara zuwa ga wannan ga wannan mukamin ko wa inni ma alam hutari fi kulli halatin بهاف ممن بالمشعر الفهم مطلبي زاغينا كوا جهارا اتانا المصطفى بالمنائه جهات جرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا وهي قزتا haka dai za ga yana ta kakkawo su irin wannan dai yana ishara zuwa kan wannan mukamin ne yawa to duk wanda yake wannan martaba to da da darfata aina darfata aina manzo Allah baya baya kuwa gare shi irin sa ne ga shi abul abbas marsi yake ishara akan sa ko yake cewa law hajaba anni rasulullah sallallahu alaihi wasallama barfata ainu ma adatu nafsi min almuslimina yake cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai fi ku gare ni da da da kibtawa gani in ga kuma bana mushahadar manzon Allah yace to da sai da sai lissafa kansa shi ba musulmi bane yawa wannan shine irin abin da ya faru ga shi radiyallahu ta'ala anhu wata rana muna madina shehu aka to a lokacin shehu sai ya sauka a can nesa da masauki to an zo za a tafi ziyara sai shehu radiyallahu ta'ala anhu yake cewa yau ku tafi ziyara shi yace shi ba zai je ba yace domin wanda zai je ziyarta din yanzu ma yana tare da shi haka ya faɗa a wannan shekara ina jin mun samu kamar kwana goma a madina amma shehu radiyallahu ta'ala dudu zuwa sa bai fi so biyu ba wanda a da za ga shi ne kullum ma fi ka himma ma safiya ana tashi ana karya to harami za a tafi sai an yi azahar a can an yi ziyara sai an yi azahar amma a rana bai fi so ɗaya ko su biyu sai ya ce ya ce wanda zan je in ziyarta ɗin yanzu ma ina tare da shi bai buyan min ba to kaga duk ishara ake a irin wannan halin yawa to duk kudubal akada ba haka wannan yana yana da wannan Allah ba shi wannan martaba to alhamdulillah sai mu tsaya anan ko ina ne za mu tashi